الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به, تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فمن اتقى الله نجاه في هذه الدنيا والآخرة ومن اتقى الله يجعل له فرقانا ويكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ثم اعلموا وتذكروا عباد الله أنكم في الجمعة الثانية من الشهر المبارك شهر رمضان وهذه الجمعة الثانية قد تكون إحدى الجمعات الخمس التي يتوقع أن تكون في هذا الشهر فإن اكتمل الشهر فسوف يكون لنا إن شاء الله خمس جمع وهذا فضل عظيم ففي هذه في, في هذا الحين علينا أن نتذكر ما في هذه العبادة من الحكم الجليلة فإن الله تعالى شرع الشرائع لحكم جليلة فأما عبادة الصيام فمن حكمها كسر شهوة البطن بطن والفرج ومواساة الفقراء بغية الإحسان إلى إحسان إليهم سائر الدهر ومن الحكم مضاعفة الأعمال بفتح أبواب الرحمة ولينال العباد من إحسان مولاهم وكذلك العبادات في حد ذاتها أنوار يخرج بها العبد من, الظلم من ظلمة إلى النور ونحن نعيش في أنواع من الظلمات ونرجو من الله تعالى أن يخرجنا منها إلى نوره جل وعلا فلتحصيل هذه المصالح والحكم شرعت أعمال مصحوبة بالصيام في هذا الشهر منها القيام وقراءة القرآن منها القيام وقراءة القرآن وكثرة الدعاء وأنواع الصدقات ومن أميزها إفطار الصائمين ولهذه العبادة أثر ملموس في تعامل الصائم مع الناس من حفظ اللسان وحفظ الجوارح واجتناب الاستطالة في إرض المسلم وغير ذلك من أنواع الأعمال من أنواع أعمال البر التي تعود على على النفس والمجتمع بالبر والإحسان ومن أفضل ما يتوقع ويرجى من هذه العبادة الانفطام من العادات السيئة من تناول المخ- الخبائث وارتياد مجالس السوء فاحفظوا عباد الله على عبادتكم فإنها أيام معدودة والخير الذي يناله العبد فيها قد يصحبه سائر الدهر وهذه سنة الله تعالى وفضله العميم نسأل الله ألا يحرمنا الأجر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوه في هذا الشهر وهو شهر التقوى لتنالوا ما عند الله تعالى من الخيرات والبركات فإن لله تعالى نفحات في أيام, في أيام هذه الدنيا والله يحب أن يتعرض العباد لنفحات ربهم فتعرضوا لنفحات ربكم بتقديم أعمال صالحة والله يعلم المتقدم والم ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين جعلنا الله وإياكم من المستقدمين ‘yan'uwa musulmi mu ji tsoron Allah jalla wa'ala mu ji tsoron Allah domin shi ne tsira a duniya da lahira wanda duk ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa furƙani kariya da tsari sannan ya yafe masa zunubansa kuma ya girmama lada a gare shi muna cikin watan da ake aka watan da ake tsoron Allah a cikinsa watan da aka keɓance shi da ibadar da take kaiwa ya zuwa ga tsoron Allah watan Ramadan muna juma'a ta biyu a cikin wannan wata mai albarka wanda idan wannan wata ya cika bai yi nukusani ba wannan ita ce juma'a ta biyu cikin juma'a guda biyar da zami a wannan wata idan kuma watan ya yi nukusani to juma'a hudu zami ta biyar ta zamanto ranar sallah yana da kyau wato mu tunatar da kanmu a kowace juma'a daga cikin juma'a da suke zuwa a cikin wannan wata mai albarka akan girman falalar da ke ciki saboda dukkan abin da ya tara hanyoyin falala masu yawa to bai cancanci musulmi ya gafala daga irin waɗannan lokuta ko irin waɗannan wurare ba don haka juma'a irin wannan ta haɗa falalar ranar juma'a kuma ta haɗa da falalar ranar watan rana a cikin watan ramadan saboda haka falala ce da haske akan haske mu tunatar da kanmu ‘yan uwa musulmi cewa dukkan wata ibada da dukkan wani abu da Allah ya shar'anta to Allah ya shar'anta shi ne domin hikimomi masu girma da kuma samar da maslaha mai girma to haka wannan ibada take ta azumi Allah ya shar'anta ta domin hikimomi masu girma daga cikin waɗannan hikimomi akwai hikimar karya sha'awar ciki da karya sha'awar da karya sha'awa irin ta farji wanda ita sha'awa yayin da ɗan adam ya karya ta to Allah yana buɗe ma zuciyarsa wato ƙofofin karɓan haske da yake zuwa daga Allah da samun ɗaukakar daraja da samun ƙarin tsarkin zuci wanda wannan zai sauƙaƙe masa yin zai sauƙaƙe masa samun takawa daga Allah jalla wa'ala daga cikin hikimomin wannan ibada akwai ibadar kyautata ma mabukata da waɗanda suke cikin yunwa wanda su a rayuwarsu kowace rana ba kawai ranar ramadan ba ranar yunwa ce da kishi to tunawa da halin da mutum da irin waɗannan bayan Allah suke ciki wannan zai zaburar akan mutum yayi ihsani a gare su a sauran kwanakin shekara daga cikin hikimomin shine Allah a cikin falalarsa yana so da yake shine Allah arrahimu mai ihsani yana daga cikin abin da yake so ya rubanya ladan bayinsa ta hanyar yi musu ihsani daga gare shi wanda da shi ne za su samu darajoji maɗaukaka a wajensa kuma da shi ne za su samu yafewar kurakuransu wanda ko da aikinsu ya karanta gabarin cimma wannan martabar falalar Allah ta hanyar rubanya aiki rubanya ladan aiki da zai yi musu sai ya kai su ya zuwa ga waɗannan martabobi daga cikin hikimomin shine su ayyukan ibada haske ne wanda da su ne bawa yake fita daga cikin duhu ya zuwa ga haske to mu a cikin wannan rayuwa tamu wannan rayuwa tamu da fitintunu suka yi yawa dufai sun yi yawa a cikin rayuwarmu ga duhun kafirci ga duhun dujalanci ga duhun fasikanci ga duhun zalunci ga duhun bid'o'i ga duhun soyace-soyacen rai ga duhun 'yan kanzagin shaidan da suke ƙoƙarin wato da suke aiki dare da rana domin su fitar da mutane daga cikin dukkan daga cikin hasken da suke da shi daga cikin hasken da suka samu komai kankantarsa ya zuwa ga cikin dufai kamar yadda Allah ya ce waɗanda suka kafurta majibintansu su ne ɗagutu wato shaidan suna fitar da su daga cikin haske zuwa ga dufai to albarkacin waɗannan ibadu da Allah yake shar'antawa a lokuta irin masu alfarma kamar wannan wata na Ramadan sai Allah ya fitar da bayi daga cikin waɗannan dufai ya zuwa ga haske to domin samun waɗannan maslaha wata irin wannan maslaha da kuma irin wannan tabbatar da irin waɗannan hikimomi a cikin rayuwar musulmi aka shar'anta waɗansu ayyuka waɗanda suke tare da azumi tare da cewa shi kansa azumi a ƙashin kansa aikin ibada ne da yake nisantar da mutum daga dukkan sababin da zai kai shi zuwa ga azabar Allah domin yayin da ya nisanci sha'awa to Allah zai buɗe zuciyarsa ya zuwa ga karɓan hasake daga gare shi daga cikin ayyukan da aka haɗa aka gwama su tare da wannan ibada ta fuskar mustahabbanci akwai tsayuwa ta dare a cikin sallar tarawe sallar asham da, da, kuma ƙiyamun laili da, yawan karatun alƙur'ani da yawan addu'a da kuma yawan ayyukan sadaka da kyautatawa ga mabukata daga cikin keɓantattun wannan sadaka akwai wato bayar da abincin buɗe baki ga masu azumi daga ciki kuma irin kwadaitarwar da malamai suka yi ma al'umma kan su sanya fitar da zakkarsu a cikin wannan wata saboda abin da yake samuwa na ruɓanya lada to ita wannan ibada daga cikin hikimomin da kuma ake ganin tasirinsu a cikin rayuwar ɗan adam shine yanda musulmi suke zai yake mu'amala da mutane babban abu a cikin wannan shine tsare harshe domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda bai bar maganganu waɗanda suke na ƙarya na yasassun maganganu ba da aiki irin na ƙarya to wannan da kuma wato da kuma arrafasu wato aikin kwarkwasa da abin da yake motsa sha'awa to Allah ba shi da bukata mutum ya bar abincinsa da abin shansa daga cikin abun da ake gani na tasirin azumi shine tsare gaɓoɓi don haka a ranar da mutum yake azumi to kada wato kada ya saki harshensa a cikin mutuncin ɗan uwansa musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ribar da tafi komai muni shine mutum ya saki harshensa a cikin cin mutuncin ɗan uwansa musulmi ba tare da haƙƙi ba Abu Dawud da Nasa'i da Imam Ahmad suka ruwaito shi daga hadisin Sa'id ibn Zaid daga cikin abinda ya ake ganin tasirinsa a cikin azumi shine barin algus da kamewa da kame cuta da sharri daga mutane don haka ne da aka gama ambatan hukunce-hukuncen azumi a cikin alkur'ani ayar da ta biyo baya ita ce ayar da ta tsoratar akan cin dukiya ba da haƙƙi ba saboda haka kada ka je kana hana kanka ci da sha amma kuma kana cin haram ta hanyar algus da cutar da bayan Allah da kuma wato da kuma sauran hanyoyin sharrace-sharrace a cikin cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba abinda ake nufi da mai taƙawa wadda aka shar'anta wannan ibada domin a same ta shine wanda dukkan sauran musulmi wanda kansa da mutane da musulmi da halitta baki ɗaya suke kubuta daga sharrinsa wannan shine mai takawa kai kanka ka zauna lafiya da kanka jama'a halitta su zauna lafiya da kai musamman 'yan uwanka musulmi a kula da hukunce-hukuncen da za su tsare azumi mutum ya nisanci abubuwan da suke karya azumi musamman wato a cikin nan shine kiyaye lokutan da ake kama baki da lokutan da ake karya azumi yanzu akwai kalanda da kuma lokutan sallah da yawanci suke cikin wayoyin mutane to babu laifi a yi amfani da su wajen tsare lokuta a guji cin abinci gab da lokacin fitowar alfijir kamar yadda agogo ya nuna a rinka yin ihtiyati ana kame baki alal aƙalla minti biyar zuwa goma kafin lokacin da aka ce alfijir yana ketowa kada a rudu da waɗansu riwayoyi da aka ruwaito daga waɗansu daga cikin magabata kan cewar ko da an yi kiran a salatu suna ci gaba da cin abinci tunda zahirin alƙur'ani ya nuna a yi ihtiyati kuma wannan ana maganar a halin wanda yake yana shakkar fitowar alfijir saboda yana ɗauka har yanzu a cikin dare yake amma yayin da mutum ya san ga lokaci kuma yana da agogon ko yana da wayar babu zancen shakka a gare shi don haka bai halatta yana da ƙudura akan yaƙini ya zamanto ya tsaya akan shakka ba haka zalika 'yan uwa musamman samari da masu sabon aure a kiyaye wato abinda bin sha'awa da za ta kai ya zuwa ga karya azumi wanda duk ya kasance ya yi hirace-hirace ko kalle-kalle tare da wato wanda zai motsa sha'awa wanda shi ne arrafasu wanda Allah ya ce wanda bai bar shi ba Allah ba shi da bukatar ya bar wato cinsa da shansa a kiyayi wannan saboda abin da zai motsa sha'awa har ya kai ya zuwa ga inzali yana karya azumi kuma yana wajabta kafara a bisa ƙauli wanda yake shine ɗaya daga cikin ƙaulukan manyan malamai shine zaɓin imamuna malik don haka a guji dukkan abin da zai motsa sha'awa musamman ga samari kuma musamman yayin da mutane suka ɗauki tsarin yini a cikin masallaci don gudu daga abin da zai karya azuminsu ko ya bijirar da azuminsu ya zuwa ga ɓaci to su kiyayi amfani da su kiyayi hirace-hirace da jiye-jiye da kalle-kalle ta hanyar waya da take biyo su har cikin masallaci kada mutum ya yi amfani da wannan alatu illa domin abin da yake zai zamanto masa alkhairi a rayuwarsa ya kiyaye ibadarsa ya kiyaye azuminsa kar ya zamanto ka bar sharri a wajen masallaci ka shigo masallaci amma ka shigo da sharri har cikin masallaci sannan ka kiyayi wato saɓani da faɗace-faɗace da shiga cikin haƙƙin ɗan uwanka yayin da ka zo cikin masallaci domin kamar yadda muka ji ainihin ribar da take mafi muni shine ka saki harshenka a cikin mutuncin ɗan uwanka ta hanyar zaginsa ko aibata shi ko yi da shi ko sauran abubuwa wanda za su taɓa mutuncinsa a guji wannan a cikin masallaci kuma kar mu manta duk da an tsare wato kangararrun shaidanu sauran sabubban sharri su ma fa suna nan domin wasuwasin shaidan yana tare da bawa a ko'ina yake haka zalika nafsu san ransa san zuciya tana tare da shi tana zayyana masa mummuna sannan mata masu al'ada su kula da kiyaye azumi idan mace ta yi tsarki kafin hudowar alfijir ta tabbatar jininta ya ɗauke ko ba ta yi wanka ba wajibi ne ta yi niyyar azumi na wannan ranar da za ta zo idan ba ta yi niyyar azumi ba ko ta kama bakinta wannan rana sai ta rama azuminsa saboda haka a rinka kiyayewa wanka ba shine sharaɗin ƙudurta niyya ba wanda kuma suka wayi gari da janaba a jikinsu alfijir ya keto musu wannan ba zai yi tasiri akan rashin ingancin azuminsu ba su yi niyyar azuminsu su ci gaba wanda kuma a cikin rana na wannan wata mai albarka ya kwanta ya yi mafarki wanda har ya yi inzali a cikin mafarkin ko mace ko namiji wannan ba zai ɓata azuminsa ba ya ci gaba da azuminsa babu ramuwa a kansa babu kafara sannan abubuwa waɗanda suke na magani da larura takan sa a yi amfani da su kamar allura ko da ta cikin jijiya ce idan dai ba allurar drip ne aka yi ma mutum wanda za a sa masa ruwan gishiri ko ruwan sukari ba wannan ba zai karya azuminsa ba ya ci gaba da azuminsa babu komai a gare shi wanda suka yi so suke neman haihuwa aka ce dole sai ya fitar da wato mani domin a yi masa abin IVF to lallai kada ya yi wannan a cikin rana ta Ramadan illa idan ya kasance matafiyi wanda ya halatta a gare shi ya karya azumi to sai ya yi wannan amma in ba haka ba idan ya ganganta fitar da mani domin wannan manufa to wannan zai karya azuminsa kuma zai iya kai shi ga gafara idan sha'awa ta kasance tare da wannan a ci gaba da tambayar malamai bayan Allah ga hanyoyin tambayoyi nan suna nan masu sauki ta hanyar wato hanyoyin sadarwa da yawan malamai da ake da su a cikin wannan al'umma mutum ya rinka tambaya don ya san hukuncin Allah wannan yana daga cikin imani yana daga cikin miƙa wuya ga umarnin Allah kar mu manta kowane mai azumi a cikin kowane rana ta azuminsa yana da addu'a mustajaba wannan falala ce ƙari da Allah maɗaukakin sarki ya ba ma wannan al'umma al'ummar rahama saboda haka kada mu sake mu yawaita wannan addu'a wannan addu'a waɗansu malamai sun ce ita ce addu'ar da ake yi lokacin buɗe baki waɗansu kuma suka ce a'a wannan addu'ar ƙari ce akan addu'ar da ake yi lokacin buɗe baki domin zaburar da mu akan cewa yinin ramadan baki ɗaya a lokacin yini mu zabura mu tsananta yawan addu'a domin mu dace da wannan addu'a mustajaba bugu da ƙari akan addu'ar da muke yi lokacin buɗe baki mu yawaita addu'a ga kawukanmu da zurriyarmu da iyalanmu da dukiyoyinmu da kuma ƙasarmu baki ɗaya da al'ummar musulmi baki ɗaya al'ummar musulmi haƙiƙa muna cikin lokaci mai tsanani a wannan zamani wanda fitintunu suka yawa babu abin da zai tsare mu ya tsare zurriyarmu ya tsare al'ummarmu in ba saukar rahama ba to ita kuma saukar rahamar Allah tana zuwa ta hanyar roƙonsa domin shi ne ya ce ku dauke ni zan amsa addu'arku mu yawaita salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin jinsin addu'a domin mutum in ya cika ranarsa ya cika lokacinsa da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan abin da ya dame shi Allah zai isar masa kuma zunubansa Allah zai gafarta musu zai gafarta masa su gaba daya kada mi sake da yawaita salati a gare shi musamman a rana irin wannan ranar juma'a wadda take banta da wannan ibada ya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yawaita salati a gare ni a ranar juma'a da kuma a daren juma'a domin rana ce wadda mala'iku suke halartarta. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidun majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وأن زوجات النبي أمهات المؤمنين وأن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر هذا الدين واجعلنا من أنصاره يا أرحم الراحمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم عداءك عداء الدين اللهم احفظ, اللهم احفظ بلادنا بحفظك واكلأها برعايتك وعنايتك اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال يا رب العالمين وأعنا في هذا, الشك... في هذا الشهر وفي سائر الدهر يا رب العالمين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وجعلنا من عتقائك من النيران اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأهالينا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا جميعا من النار إنك رحيم ودود اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم